wakuttan sallah wakuttan sallah kowace sallah akwai wakacinta Allah subhanahu wataala ya faɗa a Qur'ani inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta mutaru zuhri min zawaliha ila ahiri qamatin wa minhuma kala lil isfirari wa raruri yuhuma ila al-ghurubi duna uzrin uthima wa qadaru ma ya sa'u fi ila al-maghribi وقدر ما يحصأ فعل المغرب بعد شروطها وشأنها هو وللإشاء من مجيب الشفق للثلث والررور للفجر بكي وليس للصبح من المغتار إلا من الصارق للإسفار ثم الرروري إلى الطلوع وبعده القراء في الجميع ومرجع الصلاة للررور أعظم بذنبه سوى المأذون بنوم نوم نسي ولا تنفل بعد صلاة الصبح للكره إلى مرتفع الشمس وبعد العصر لمغرب صلي وبعد الفجر واستثني ولد نائم وودع من بعد تسليم حديب الجمعة وبعدها ومن أهو وقت دلوك ذكاء نوبرو بها وفي فروع يمتع في صدور الصلاة نعم مختار الظهر وقت مختاري غسل الأزهر في وقت إريبين أقوي مختاري أقوي لروري أقوي مختاري wanda za a ce mutum ya salla a cikinsa ya yi daidai kuma ba shi da wani laifi ko da bai da wani hanzari ko da jinkirta zuwa ƙarshen ba za a ce ya yi laifi ba akwai laruri wanda shi in mutum ya yi sallah a wakacin to ya yi a wakacinta amma dai ya yi laifi sai in yana da hanzari yadda nan gaba za a ji yadda nan gaba za a yi bayani a kai to wato an samu saɓani tsakanin malamin sanin wakacin sallar nan faru aini ne ko faru kifaya akwai wayansu a cikin malamai da suka ce kowa duk musulmi wajibi ne zama yana da cikakken sani game da hukuntar sallah ya san yaushe ne alfijir yake ketowa ya san yaushe ne isfari ya san yaushe ne rana take fitowa ya san yaushe ne rana take zawali ya san sanda inuwa take kaiwa kamar tsawon abu ya san sanda inuwa take kaiwa kamar ninkin tsawon abu ya san sanda rana take faduwa ya san yadda shafaki sanda shafaki yake buya dukkan musulmi ana bukatarsa da wannan inji wasu malaman wasu malaman ko suka ce a ba magana ce ta dukkan musulmi ba magana ce wadda take faru kifaya abinda yake akwai a cikin al'umma dai dole a duk inda aka samu musulmi a samu wa'anda yake sun san haka a samu wa'anda yake sun san haka in ba a samu wanda suka sani ba to da sun yi sabo amma in an samu wanda suka sani to sa iya faɗakar da ko sanar da wa'anda ba su sani ba shine wato wani malami yake cewa wato karaki ɗaya daga cikin manyan malaman malikawa ƙarrafi wanda ya wafata hijira ta ɗari shida da tamanin da hudu ya ce faru kifaya ne amma wani malami da aka yi bayan sa kaɗan mai madhal wato abu abdullahi mai madhal malamin mai mahutarsa wanda shi ya wafata ne ɗari bakwai da arba'in da wani abu to yake cewa ai faru aini ne faru aini ne dole ne kowa ya zama a cikin musulmi ya san haka to shi ne wani malami mutumin murtaniya ya wake wannan yake cewa halfar ainin auki fa'iyun fura ma'arifatul wakati hilafin kaddara fa'awwalan lil madhalin subwan subi saniya naira lil qarafi tusbi wa ba'ruhum bainahuma qad waffaqa biman ihanin qawli an tuhaqqaqa ay duhul fi salati nabila tahaqquqin likawni waqtin dahala alfaru ainin auki fa'iyo tura ma'arifatul wakati shin sanin wakaci faru aini ne ko faru kifaya khilafun qaddara akwai sabani da yake ya gudana tsakanin malamai fa awwala lil madhalin su na farko ka dangana ga mai madha shine ibnul haji ibnul haji wan subsaniya ka dangana kauli na biyu na cewa faru a kifaya ne lil karafi ayran kuma lil karafi ga karafi tusidi in kai haka ka karta ka yi katarta ka dace da daidai wa ba'ruhum bainahuma qad waffaqa wasu an samu wasu daga malamai da suka ce maganar nan ta karrafi da maganar ibn al-haji ba ta nafuri tsakanin ba saɓani tsakani dukkaninsu suna magana akan abu ɗaya ne me yasa biman da hamin kamli an tu haƙaƙa cewa kowa a cikin musulmi kowa a cikin musulmi an hana shi daga ya ce zai fara sallah farilla ba tare da ya tabbatar da cewa lokacin ya yi ba shi ya sa ta nan ya zama mai kenan faru aini ko faru aini amma da da cewa kuma waye zai san lokacin ya yi wannan kuma faru kifaya ne shi ya sa nan an samu hada tsakanin maganganun biyu da na shi ibnul haji da na shi karrafi ai duhuru fi salati ko ai duhuru fi salati shiga cikin sallah ba daidai ba ne ba tare da an tabbatar da cewa wakati ya yi ba imna aka hana haka bila ta haƙoƙi likaunin wakacin dahala ba tare da tabbatar da cewa wakaci ya shiga ba lalle ne sai an tabbatar wakaci ya shiga galibi yanzu mutane sukan ɗauka cewa matsala ta addini ko matsala ta allah kamar matsala ce ta jama'a irin yadda ƙasar nan yake saboda yadda tsarin kasar nan take ko da abu laifi ne amma aka ce ku da yawa kun haɗu kun yi to hukuma kanta sai dai ta zira muku ido ba bayan da za ta da ku amma lamari na Allah ba haka bane in ku gaba ɗaya ne kuka taru kuka saba wa Allah wannan ba hanzari bane wajen Allah duk zai rike ku da ɗaya da ɗaya shi yasa ta kalili abin da yake ba daidai ba cewa ai na shiga cikin yama ko matsalan an ce wakacin sallah sai uku yake yi matsala to don kaga waɗansu suna yi timbi da rabi wasu suna yi uku saura ishirin kai ka ce ba za ka yi uku saura goma ai kai da dama dama ma ba ga wasu batun a wannan ba wani dama tun da an ce ma galibi a sakafar musamman ta bahaushe bai san wato cewa abu lalle ya zamo daidai ba an fi ɗaukar wato kwatantawa shi yasa ko wajen shan magani ne ko wajen wani abu zai a ringa kwatantawa ba cewa lalle a wato ba abin da ake cewa exactness sai dai approximation ce ba to ai approximation amma a tsari na shari'a abin da aka faɗa aka kayyade wakacin wannan in an ce sai uku wakacin abu yake yi dan kayi uku ba minti biyar kayi daidai do Allah da ce to ai ai kai da dama dama ma dai ha ba an faɗa ma sai uku ba ba an faɗa ma wannan wayar ana bukata ka sha miligiram ɗari biyar ka sha miligiram ɗari hudu da hamsin ya ce wai ai ka kwatanta a tun da masana sun ce ba mai miligiram ɗari biyar ake bukata ka sha ba miligiram ɗari biyar ya dace ka sha ba ka biyan da yake amma mu galibi a tafiyar mu sakafan mu an fi wato cewa barato dai a kwatanta ba sai lalle an yi exactness ba wato an yi daidai wa daida ba to mutaru zuhurin wakaci mutari ga sallar azahar wato shine wakacin da aka ba mukallafi yana da damar ya sallah a kowane bangare nasa ba tare da an ce ya yi laifi ba in ya ga dama yi a farko in ya ga dama yi a tsakiya in ya ga dama yi a ƙarshe to shi ne wakaci mahutari min zawaliha daga sanda ta karkata ne daga sanda rana ta karkata nan lamiri ya koma izuwa abin da ba a faɗa ba to amma saboda duk wanda aka faɗawa haka ya san me ake nufi ina misalin irin wannan a qur'ani inda sharaɗi lamiri in za ya koma sai an an faɗi suna zahiri da farko sannan ake kawo lamiri ko to amma kaɗan yakan zamo ba a faɗi suna zahirin ba a kawo lamiri inna anzalnahu a qur'ani ake nufi ina wani misalin kuma a surar nazan za kafin a faɗi hudin ba a faɗi ƙur'ani ba amma dai lamirin ya koma ga ƙur'ani to ina wani misalin kuma a zai aka kawo misali arba'in arba'in eh a wannan ba lamiri aka ai suna zahiri aka kawo eh ai ma ba kawo wani zahiri ba alaika din dama wanda ake faɗa magana ne kaga an kawo lamirin muhadabi ne ga wanda yake shi ake magana da shi allazina atainahumul kitaba an kawo suna zahiri kafin a faɗa amma misali ai ga nahawu ba an yi a farida ba su ai masu mun farida mun yi a farida ko wajen cewa lamiri yakan koma kan abin da yake ake hanga ko a hankali ba sai lalle ya zo a lafazi ba kamar ƙwala izurira alaihi bil ashi safinatu jihad qala inni ahabbtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab ya ganin tawarat ba faɗi wa lamirin ya koma ba amma an san ana nufin ashamsu hatta tawarat shamsu bil hijab rudduha alayyi nan ku an faɗa a baya safinatu rudduha ya koma kan safinatu wanda an faɗe shi to min zawaliha daga sanda wato shine ma ai shi wannan mai littafin yana da littattafai na nahau daman ya fi gwada cewa a nahau da balaga shi wanda ya wake a harare dinnan wanda ya wake risala ma ko to amma ya fi gwaninta ya a nahau da balaga na a farkon waƙar ta ta risala yake cewa walam akun juzaila hali anni shigiltu bin nahau wa bil bayani wa inna hazani la sahirani yace a bangaren fiƙihu ka a ce ni wani jarumi ne ba jarumi ba ne inda na fi jarinta a ɓangaren nahau da balaga la'anni shugiltu bin nahawi wa bil bayani dan hankalina ya fi tafiya ga nahau da balaga wannan haza ni la sahira ne tsotso nahau da balaga ilimai ne masu ɗauke hankalin mutum wanda da ya shagala da su sai ya zamo sukan ɗauke hankalinsa masu ɗau ilimai ne masu ɗauke hankali saboda suna da rassa da yawa kuma sukan sa mutum ya iya gano wasu abubuwa da yawa ko to akwai waƙan da ya na na hawa take yake cewa haitu urmirat wa lam tuzkar ijab bi qawlihi hatta tawarat bil hijab wa haitu urmirat inda yake an kawo lamiri walan fuska ba tare da an faɗi suna zahiri ba ijab in aka ce ka kawo misalinsa sai ka kawo amsa bi kaulihi da faɗin ubangiji hikaya daga annabi sulaiman ala nabi na wa alaihi salatu wassalam hatta tawarat bil hijab hatta tawarat bil hijab to min zawali har daga sanda rana ta karkata daga tsakiya wata hanya ake bi don a gane karkatar rana daga tsakiya hanya mafi sauki wadda kowa zai iya koni koni ma zan iya shine ka dubi sanda rana ta fito daga sanda ta fito za a ga inuwarta tana bangaren yamma ne tayu ya zamo tana yamma sak tayu tana yamma ta kudu tayu tana yamma ta arewa dai ya danganta daga inda take bullowa don ta ta bullo daga gabas sak tsakiyar gabas ko ta bullo daga gabas wajen kudu kudu in ta bullo daga gabas ta wajen kudu kudu sai a ga inuwar ta ta tana yamma ta arewa in ta bullo daga gabas ta arewa to sai a ga inuwar abu inuwar abu yana yamma ta kudu ko to rana tana tafiya tana tafiya inuwan nan sai a ga tana sauyawa tsawonta tsawonta yana sauyawa sannan kuma idan abu wanda yake a tsaye ne kawai ba abu mai faɗi ba sa misali dogon sanda ne sai a ga kuma wato yana, yana juyawa ko dai yana juyawa haka ko yana juyawa haka ko yana juyawa haka ko yana juyawa inuwar tana juyawa haka ko tana juyawa haka tana raguwa tana kuma juyawa har a ƙarshe in akwai zillu zawali to za a kai matsayin ya zamo inuwa ta daina raguwa ta daina raguwa ta tsaya waje ɗaya amma kuma sai kuma wato ta fara komowa har ta ƙare cewa sai dai ta ƙare sai kuma ta koma inuwar a ɓangaren gabas take ta tashi daga yamma ta koma gabas to sanda inuwan nan ta daina raguwa ya kai ƙarshen raguwarta to wannan shine daidai zawali inuwar da ta saura a sannan ita ce zillu zawali in kuma sanda ba zillu zawali ne sai ya zamo ko kuma sai ya zamo gaba ɗaya ba inuwar da za ta saura sai ya zamo abin kewayensa gaba ɗaya din rana ce ba shi da inuwa ko ta ina to a sannan ya zamo daidai zawali kenan da yasa wannan ita ce hanya mafi sauki ta sanin zawali da kuma abin da ake kira zillin zawali saboda sau da yawa akan faɗi cewa ga ma'aunin zillin zawali amma a gane ma'aunin nan ba fa tabbatacce ba ne tsakanin gari da gari ana samun bambanci shi yasa misali tsakanin kano da zaria duk da cewa ba nisa da yawa ko tsakanin kano da katsina akwai bambanci na zillin zawali yawa akwai bambanci na zillin zawali saboda gari ko waje yana zamowa dab da haɗin istiwa'i zillin zawalin sai yana rago amma inda yake yana nesa da haɗin istiwa'i to zillin zawalin sai yana ƙaruwa sai zama zillin zawalin sa ya fi don inda yake dab da haɗin istiwa'i ya zama kudu ko arewa da haɗin istiwa'i bai kai durja 23 da rabi ba to za a samu a shekara sanda ma gaba ɗaya ba zillul istiwa'i a wajen amma inda yake nisansa daga haddul istiwa'i ya haura durja 23 da rabi daga arewa ko durja 23 daga kudu to a duk tsawon shekara yana da haddul istiwa'i yana da zillul zawali duk tsawon shekara yana da zillul zawali saboda ranar nan kamar kara da duniya take amma karaɗa wadda take sai ta kudu sai ta arewa amma in ta kudu ba ta haura durja 23 da rabi sai ta dawo arewa haka nan in ta arewar ba ta haura durja 23 da rabi sai ta sake dawowa kudu koyaushe a haka take shi yasa wayannan durja 47 a tsakanin a cikinsu take yawo a wannan durja 47 take yawo 23 da rabi daga arewa 23 da rabi daga kudu shi yasa misali kamar makka ta fi madina arewa bangaren arewa da makka da madina duk suna arewa ne da haɗul istiwa'i kamar yadda mu ma nan muke arewa da haɗul istiwa'i amma ita makka inda take bai kai durja 23 da rabi daga arewa ba shi yasa a makka akwai sanda rana za ta zo daidai kan makka to a sannan a makka sai ya zama ba haɗul istiwa'i ba haɗul istiwa'i kuma a kamar daidai wannan ranar in kana son ka san ma ina ne daidai alƙibla to sai ka dubi ina inuwa take duba in ka dubi inda inuwa take duba to nan ne daidai inda makka take daidai inda makka take kenan a wannan sanda rana ta je daidai maka wanda tana zuwa sau biyu ne a shekara zuwa ba nisa tsakaninsu saboda in ta haka ne ta arewa sosai take kaiwa kuma daga makan ta kure wato daga samtin makan ta kure karshen inda take zuwa arewa ba nisa shi yasa ba ta karasawa madina ita madina tsakaninta da hadul istiwa ya haura wato durja 23 da rabi shi yasa ita madina koyaushe akwai zillu zawali ba sanda zai zamo ba zillu zawali a madina wannan inuwan in ta gama yin gabas to ba sanda take karewa sai dai akwai sanda za ta ragu ta ragu ta ragu kwarai amma dai ba za ta kare ba amma a makka akwai sanda zai zamo ta kare sarai ba babu ita amma a madina ba ta karewa gaba daya sai dai ta ragu ta ragu kwarai ta zamo yan kaɗan sai kuma ta ringa kewayawa ta ringa kewayawa har ta dawo gabas wato ta kure a fuskar yamma ta kai ta kai can ƙarshe to sai a ga tana kewayowa tana kewayowa ko dai ta wajen arewa idan ya zama rana daga bangaren ku- kudu take bullowa gabas ta kudu take bullowa ko kuma bangaren kudu in ya zamo daga a- a gabas maso arewa rana take fitowa Eh, kamar mu ma a nan haka ne Eh, wato akwai kwanaki biyu a shekara wanda zai zamo rana a tana zuwa daidai kanmu sai ya zama a wannan ranar ba mu da zillin zawali gaba daya zillin zawalin mu ya kare sai yasa duk wani kiyasi na zillin zawali da zaka ji an faɗa cewa duk watannin shekara akwai zillin zawali to bai shafe mu ba ya shafi waɗanda suke arewa da mu ne kamar misira gaba daya asan misira koyaushe suna da zillin zawali saboda inda suke ya haura durja 23 da rabi daga arewa Ah, shi yasa koyaushe su suna da zillin zawali yau to wannan shi ne wato hanyar da ake bi a gane ah, shi zawalin da kuma zillin zawali na'am ila ahiri kikamati daga sanda rana ta karkata daga tsakiya mautarin azahar ya zo daga nan har a kai ƙarshen kama shine inuwa kome ta kai daidai da tsawon abin bayan an lissafa zillin zawali za a ƙara zillin zawalin da yake a wannan wakacin a kai eh, da da yake eh, a kan wannan ya za nan sharhin suke faɗawa wa la'ibrata bil aqdamin lati zakaraha abu makarai ba a isna da aqdamin zawali da abu makara ya ambata abu makara in littafi ne na falake ko nujumi wanda yake mashhuri a nan kasar ko Ah, fi talifi a littafinsa illa fi marakish wa ma qaraba haka sai ko abin nan marakish da abin da yake daura da ita bi kal yawmain ya zama tafiyar bata haura kwana biyu ba ya zamo daga maraki bai haura kwana biyu ba amma in ya haura ba za a yi adadi da wasu yasa ko wannan da ake faɗa wanda malaman galibi shi suke kawowa ba zai yi a nan ba da jabba da hamsatin bi wahidi abada da la mu'anidu ko da jabba da hamsatin bi wahidi abada da la mu'anidu shi ma ba wai na nan ba ne ya shafi wajejen tunis ne ya shafi wajejen tunis ne saboda su suna arewa da mu Mm, su suna arewa da mu to mu muna wajen daraja ta takwas ne daga arewa muna wajen daraja ta takwas ne daga arewa kaga nan gaba da mu akwai daraja goma sha biyar ma da ba a fita daga samtin rana ba amma ya kai daraja goma sha shida to an rabu da samtin rana ma'ana rana ba ta zuwa daidai kan wannan wajen kamar madina ita yadda ta yi arewa da mu nan ya kai durja goma sha shida har da wani abu amma maka bai kai sha biyar ba ba yasa ita rana tana zuwa kanta digiri digiri digiri digiri 23 da minit minti 30 tunda duk minti 60 shi yake digiri ɗaya ko eh digiri 23 da minti 30 to eh sai eh, wato har inuwar abu ta kai wa minhu matala daga nan kuma sanda inuwar abu ta kai kamar tsawonsa bayan zillin zawali sai a ce wakaci muhutari na la'asar yayi muhutarin la'asar ya fara malamai suna faɗa inda mai mutasar ya kawo washtaraka bi kadari ihdahuma duk salloli ba salloli guda biyu da za a ce sun yi tarayya a wakaci muhutari sai dai tarayya a wakaci labari amma a zahar da la'asar su sun yi tarayya ma a wakaci muhutari akwai sanda yake mutari ne na azahar kuma mutari ne na la'asar amma bai wuce yadda za a yi raka a hudu ba bai wuce yadda za a yi raka a hudu ba sallah madaidaiciya ba ta gaggawa ba ba kuma ta tsawa ta a daɗe ana yi ba a'a matsakaiciya bai wuce yadda za a yi raka a hudu matsakaiciya ba sai aka samu saɓani wahal bi ahiril kamatil ula au bi awwalis saniya khilafu tarayyar nan da suka yi a ƙarshen kama ta farko ne ma'ana sanda inuwar abu take dab da a ce ta kai kamar tsawonsa a sannan ne wakacin la'asar ya shigo tun kan hutarin azahar ya fita ko kuwa a'a sai inuwar abu ta haura tsawonsa daga nan ne za a fara lissafawa gwargwadon yadda za a yi raka'a hudu din nan a nan ne suka yi tarayya to shine aka samu sabani fitta shiri ba game da wanne ne ya fi shura dizin suka guda biyu akwai a masar akwai da suka ce fi ahiril kamatil ula sun yi tarayya ne a ƙarshen kama ta farko akwai wanda suka ce a'a sun yi tarayya ne fi awwalis saniya a farkon kama ta biyu malamai suke cewa akwai inda fa'idar saɓanin zai bayyana shine ina da a ce za mu ɗauka daga nan zuwa nan shine kama ta farko nan farkon kama ta farko nan ƙarshenta nan kuma kama ta biyu ta fara zuwa nan to idan misali mun ce sun yi tarayya ne a ƙarshen kama ta farko daidai ƙarshen kaman nan ta farko sai mutum biyu suka yi sallah amma ɗayansu ya yi azahar ɗayansu ya yi la'asa to sai a ce dukkaninsu muwaddiya ne ma'asawa billahi sun yi daidai sun sami dilladan da ake samu da yin sallah a wakaci saboda shi wanda ya azahar ya yi ta a ƙarshen mahutarinta bai bari rarurin ya zo ba balle har a ce ya yi laifi shi kuma wanda ya la'asar ya yi ta ne a farkon muhutarinta ba wai ya yi ta ne kafin wakaci ba balle har a ce sallar tasa gaba daya ai bata samu ba ko kuma in an ce sun yi tarayya ne a farkon kama ta biyu to da a ce nan ne farkon kama ta biyu sai mutum biyu a sannan suka yi sallah suka fara suka gaba tare amma wannan yana azhar wannan yana la'asar to shi ma sai a ce muwaddiya ne ma asawabillahi billahi saboda shi wanda ya yi a zahar ya yi ta ne ƙarshen wakaci wanda ya yi la'asar ya yi ta farkon wakaci shi yasa ba wanda yake ya yi ba daidai ba to a nan gaba ɗaya fa'idar saɓanin ba ta bayyana ba amma yadda fa'idar saɓanin take bayyana yadda malamai suke faɗa shine idan aka ce matsalar sun yi tarayya ne a ƙarshen ƙama ta farko to nan farkon ƙama ta biyu sai mutum biyu suka yi sallah ɗaya a zahar ɗaya la'asar to shi wanda ya la'asar ya yi ta aukacin ta mutari daidai ne amma shi wanda ya azahar a sannan sai wakaci laruri ya shi yasa idan bai da wani hanzari ya yi sabo a nan kaga fa'idar sabanin ta bayyana ko kuma a ce a'a sun yi tarayya ne a farkon kama ta biyu to a nan ƙarshen kama ta farko sai mutum biyu suka yi sallah ɗaya azahar ɗaya la'asar to shi wanda ya yi a zahar sai a ce ya yi ta amurtarinta ya yi daidai amma shi wanda ya la'asar fa sai a ce ya yi tun kafin ma wakaci sallar sa yuridu abada zai sake sallah har abada to anan fa'idar sabanin za ta bayyana lil isfirari shi wakaci mutari na la'asar yana zarcewa har zuwa rana ta fara jaja da rana ta fara fatsi-fatsi to wakaci mutari na la'asar ya fita wakaci mutari na la'asar ya fita wanda wannan nassi ne na hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da muslim ya fitar daga dan umara cewa waqtul asri ma lam tasfarra shamsu to akwai wani kaulin da aka ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa ai wakacin la'asar yana karewa ne da cewa inuwar kome ya kai ninkinsa an ya tsira zillu kulli shay'in mislaihi to shi yasa an ruwaito zantutukan biyu daga imamu malik akwai kaulin da ya tafa kan cewa wakacin la'asar mutari yana fita idan rana ta fara jaja akwai kaulin da ya tafi akan cewa a wakacin la'asar mutari yana fita ne idan rana inuwar abu ta haura ninkin tsawon biyu to amma wasu suka ce ai magana kusan duk ɗaya ce don san da inuwar abu za ta kai ninkinsa ta ninka tsawonsa to in ka duba za ka ga rana ta fara sauyawa abinda ibnul arabi kenan ya faɗa alkali abubakar ibn al-arabi maliki nan babba to wa ruriyuhuma laruri ga azahar da la'asar ilal guru tun daga ƙarshen mutarin kowace daga cikinsu haƙi zuwa rana ta faɗi zuwa rana ta faɗi a idan rana ta faɗi to sannan wato wakacin ya gama fita a duna uzurin ustima wanda ya bari bai sallah ba a mutari sai da laruri yayi sallah to ya yi sallar a wakacinta amma dai in bai da wani hanzari za a ce ya yi sabo za a ce ya yi sabo dogon bashi wannan guda biyun da Allah ya
Eh? haddul istiwa'i wani zane ne wanda yake ba wai sabon ne ba amma ana kaddara shi ne kamar cewa ya raba duniya biyu Ah, rabi na kudu da shi rabi na arewa da shi shine ake cewa ikweto ikweto Ah, kamar akwai durja 90 arewa da shi akwai durja 90 kudu da shi Eh, shi yasa ana lissafa wannan durjojin na haka kamar guda 180 ne Ah, to tsakiyar su shine haɗul istiwa'i tsakiyar shi ne haɗul istiwa'i to ah, shi yasa kamar mu mun fi wajen arewa kenan kaɗan ko da yake daman inda a duniyar ake da mutane ko ake da wajen zama ya fi ƙarfi a arewa kudin akwai gurare amma ba su da yawa mutanen da suke a kudin ba su kai rabin waɗanda suke arewacin ba eh, wanda saboda can gurbin junubi da mun eh, ruwa ya fi yawa nan haka sosai Eh, manyan tekuna su india su atlantic su pacific duk suna nan bangaren ne wanda su suka mamaye fiye da rabin duniya sun mamaye fiye da rabin duniya sai yasa inda yake tudu ya fi yawa daga arewa to